بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na talata bakwai ga watan jimadal ula hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da hudu daidai da sha takwas ga watan march shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintisar للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرهيلي الله مدوكين سركي ميسا كياد الخير إن با من تابا wannan marubuci tijjani a samawi malam yana bayyana mana irin katobara da taɓargaza da ya ɗauko yana yi dangane da abin da ya shafi sahaban annabi kakkumanta tun a farko yake cewa magana gaba ɗaya ba za ta tsaya cif a ƙafanta ba sai in an waiwaye janibin sahabbai mana an bincika cikin sahabban wane ne za su fitar da ce nagari ne to su sa a mai tafi wane ne a ciki kuma za su fitar su ce wannan ba nagari ba ne su sa a mai eho shi ne abin da mawu yake nufi to kuma sai wata magana yake cewa to akwai wasu littattafai guda uku da ahalus sunna suka rubuta wanda waɗannan littattafai guda uku sun naƙa da sahabbai sun jarraha sahabbai sun bayyana rashin kyautawan sahabbai a ciki ya ce akwai uzdul gaba sannan akwai al'isaba sannan akwai littafin mizanin la'itidal malam zai mana magana kan waɗannan littattafan ya maida mai da martani ya bayyana ma gaskiyan al'amari a lokaci ɗaya ka fahimci wannan malami ne ko jahili mai gaskiya ne ko makaryaci masoyin Allah ne ko makiyin shi ne dole zai bayyana cikin bayanan da malam zai ma da izinin Allah ba je ko ina ba sai da malam ya bayyana mana cewa suka da cin mutunci dangane da sahabbai to al'amari ne da ke saka mai cikin dimuwa cikin rudani cikin rashin natsuwa da kuma tashin hankali to kuma sai gashi tijjani as-samawi da kanshi ya bayyana mana cewa sanda ya ɗauki wannan sana'a ta cin mutuncin sahabbai sai da ya rasa yanda bai da kanshi rukuci wa haza ma'tarafa bihil mu'allifu nafsuhu wannan maganar da na gama faɗi yanzu sai da shi kanshi tijjani as-samawi ya furta ta da bakin shi عندما خاض البحث في حياة الصحابة yayin da ya kutsa cikin wai binciken halin sahabbai ya sa takalmin kaza yana ta tone-tone wai sai ya tono inganci ko rashin inganci nagarta ko kishiyanta dangane da sahabban annabi bi kaulihi inda yake cewa baqitu mutahayyaran ce sai na samu kaina cikin rudani talafata ashhurin na tsawon wata uku ya samu kanshi a cikin hairani cikin ɗimuwa ya samu kanshi a cikin rashin natsuwa da kwanciyar hankali muttariban fi naumi ya ce hakan na dinga firgita a cikin bacci na na ci gaba da razana bacci bai yiwuwa in kuma ya fara baccin firgigib sai zabara ya tashi ta ce ja zabunil afkar ya ce tunane-tunane iri-iri sai ta ɗauka na duk mutumin da ya ɗaura makan shi tunani irin wannan sai ya daɗe ma ya kasa bacci in ma ya kwanta bacci can sai wata mai sokiya sai ta soko shi firgip sai ya tashi ya ce halin da ya samu kanshi a ciki kenan wata mujibi zunun sannan kuma zato ya rika yawo da ni yanda ka san igiyar ruwa na yawo da kwale-kwale shine wata muju biya zununu wal auham ce zace-zace da ɗimuwa da abubuwa na rashin natsuwa da gamsuwa da kwanciyar hankali su suka dinga tambal-tambal da shi kha'ifan ala nafsi yace sai da ya tausaya ma kanshi ya ji wa kanshi tsoro min ba'd sahaba dangane da wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alladhina uhaqqiqu fi tarihihim wanda ya tinkari tacewa da tantance tarihinsu faqifu ala ba'd mafaraqatil mudhila fi sulukihim ya ce ai sai ya ci karo da wasu abubuwa da suka aikata wanda ba daidai ba wanda yake tada hankali wa ala haza to akan wannan khashitu ala nafsi ce sai ya ji shi tsoro na irin abubuwan da ya ci karo da shi na rashin natsuwa da kwanciyar hankali wastaghfartu rabbi marratin adida ya ce sai ta istighfari ya ta istighfari so yawa wa arattu fiha alinkita anil bahati ce kai sai da ne himman wannan binciken ma in bar shi fi mithl hadhihi umur a cikin waɗannan al'amara allati tushakkikuni wanda ya sanya mashi shakka fi sahabata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi dangane da sabon annabi wa bittali tushakkikuni fi dini yace kai ba je ko ina ba hatta a cikin addinin shi ma sai da shakka ya shige shi mun gano wannan da kyau ko shakka sai ta ɗauke shi a duk lokacin da ka ce kai za ka tunkari mutanen kirki da cin mutuncinsu da ɓata su Allah ka za ka zauna cikin addini cikin hairani cikin ɗimuwa ka rasa gane ina ne gaba kuma ina ne baya ce sai da aka waye gari hatta cikin harkan addini sai da shakka ya shige shi ya faɗi wannan magana cikin littafin sun mata daito shafi na 147 zuwa na 148 mala ya ce wa amma ƙauluhu bari mu koma baya a waiwaye adon tafiya cikin maganin shi da yake cewa innal ulama'a allafu fi zalika kutuban malamai sun rubuta littattafai tanawalat hayatas sahaba wanda waɗannan littattafai sun yi bayanin rayuwar sahabbai bin naƙadi wata halil ba ka yi faɗi ba sun naƙada in aka ce an yi naƙadi ma'ana an yi suka atta halil kuma tankaɗe da rairaya an ware na garin an ware na banzan gefe ya ce wai malamai sun yi wannan aikin kuma ya ce malaman ahalus sunna kuma ya danganta binciken ya ce a kan sahabbai aka yi wadda karan min ha uzdal ghaba sai ya ambaci littafin uzdal ghaba wal isaba da littafin al isaba wa mizan al itidal da kuma mizan al itidal ina son ɗauke ku ne kai ku inda duk maganin mai magana mutum ya yi ta ku ka zama mai hankali a lokaci ɗaya kakka ɗauki ma ilimi ɗauki mai hankali kai mai hankali ne in ka yadda mai hankali ne sai ka natsu in ka natsi ya gama faɗi duka sai ka yi nazarin maganan ka sa ta a ma'auni na ilimi da hankali a lokaci ɗaya ba wani wanda zai ɗaura ka akan tunanin shi ballantana ya haɗa ka rikici da mutane ballantana ya raba ka da addininka har ka zo ka zama ɗan dakon zunuban mutane. Tun mutumin da ya sa hankali, da natsuwa, da ilimi ko duk duniyan nan din mai magana ya yi, wallahi ba abin da zai ja ka amma abin da ke damun mutane shine zuciyarsu akwai ciwo ne ciwon sai ya tarar da ƙazanta shikenan sai ya ɗiba kawai sai mikin sai ya riɓe dama kai ma zuciyanka akwai guntun kashi to sai wani sai ya zo sai yana ƙoƙarin ya shigar maka da wasu abubuwa kawai sai nan da nan sai zuciyar sai ta marabci abin wannan ya sa Allah ya ba masaban annabi lokacin da aka zo da ɓatanci game da bayan Allah musamman sai da Aisha na gargar daga ciki suka ce su sam wannan maganan banzan ma kasa ƙara jinta Allah ya sai mun zama haka sannan za mu zauna lafiya duk wanda ya fara kuka ce mun shi kai ya amfani da hankalin kai mai da kai mahaukaci kar yi amfani da rashin natsuwan kai mai da kai sakarai ka san shi sakare ne hankali ne amma rashin natsuwa ke kai shi zuwa ga sakarci shi ko mahaukaci abin da ake yi yanzu ma bai sani ba balantana wanda ya wuce shi sa san da kafiran maka suka danganta annabi zuwa ga waka da hauka suka ce mai sha'irun majnun sai Allah ya ce a ja'a bil haqqi ya zo da gaskiya saboda ai shi mawaki ba gaskiya yake faɗi ba mahaukaci ko halin da ake ciki bai sani ba ballantana wanda ya wuce kisa Allah ya ce ja'a bil haqqi wa saddaqal mursalina manzannin da suka wuce ma ya san su ya gazgata su shi yasa mai hankali farkon abin da yake fara gazgatawa me ya gabata mun gano wannan da kyau ko shin alheri ya gabata to me mutumin kirki bai gini akan sharrin yanzu mai hankali kenan amma ba ka da hankali shine kake gini akan sharrin yanzu shi yasa musulunci ake cewa al-islam yajibbu ma qablahu kuma innal hasanat yuzhibna sayyi'at alladhina sabaqat lahum minna al-husna ulaika anha mubaduna to duk wanda bai fahimci wannan ba ko sai an waye gari ya rasa ya raba ladan shi da mutane a duniya wannan shine babban bala'in da a yau ya mamaye al'umma kuma al'umma sun kasa fita a cikin shi yanzu sahabbai ne za a ɗauko ana masa haka idan ka ɗauki gabaran kare martaban sahabbai da kallon wannan a bisa wannan duben da muke wajahar da kai a kai ko wallahi kowa ma sai ka zauna lafiya da shi duk wanda ya zo maka da gulma ka ɗaura a kan haka Allah ka zauna lafiya duk wanda ya zo da ɓatanci a rayuwar yau ka ɗaura ki maganin shi ka ɗora ta akan wannan ma'aunin Allah za ka zauna lafiya kowaye gano wannan da ke ku shi ne simala yake cewa ya ambaci waɗannan littafin amma da kai zai ce fahaza wannan maganin da ya faɗi ba haka ba ne baliftira'un azimun mala ce ƙarya ce hamshakiya alal ulama da ya ƙirƙiro ya danganta ma waɗannan malamai hum minhu bura'a kuma su sun barranta daga gare shi kuma sun barranta daga ɗanyen aikin shi wala adari wala ce ni ban san ba malladi ya hamilu hazar rajula ala haza wai wannan mutumin me yake kai shi irin waɗannan ƙarerayin me yake kai shi irin waɗannan abubuwa da suka saba ma tunani da hankali masu hankali da natsuwan natsatsu a huwal jahalu wai jahilci ya kai shi amil kadhibu ko ko ƙarya wa talbis alan nas da ƙoƙarin ruɗa mutane da ɗaura su a bisa kadarku ta ɓata me ya kai shi shi sa duk wanda ya zo maka da magana kowace iri ce ka ɗauki wannan maganan ka ɗaura a kan shi wai jahilci ya ɗauke ka jahili ne ko ko kai zai iya rena mai hankali da ilimi da shekaru irin kai ma ƙarya ko ko so yake wasan kura da tunaninka irin yadda yake wasan kura da tunanin wawaye Allah kai wannan sai ka faroci imaninka ka tsira an mulki ta bani malin sai waiwaye adan tafiya ce littattafai guda biyu al'awwal wa thani na farko da na biyu wahuma usdul gaba mun gano wannan na biyu al-isaba fi tamyizis sahaba fahuma fi tarajimi sahaba littattafai ne guda biyu da aka rubuta saboda tarihin sahabbai wa tamyizihim an ghairihim da tantancewa ya sahabi wane ne kuma ba sahabi ba duna ta'arrudi lahum bi jarhin ba inda aka yi suka ga kowane sahabi au ta'adilin ko aka yi bayanin wane adili ne kama za'ama kamar yadda ya riya ba inda aka yi wannan magana wa haza amrun ma'alumun wannan sanannen al'amari ne ladai sigari tullabil ilimi a wajen ƙananan ɗaliban ilimi 'yan islamiyya ɗalibin da ya fara koyon ilimi ya kamata ya san wannan yanzu irin abubuwan da nake faɗi mutane suke ganin wai ba gaskiya nake gaya musu ba za a kai lokacin da ina raye ko ban raye za ku gane gaskiya nake gaya muku an kai lokacin da yaranmu yanzu sun wuce inda ya kamata su kai a karatu da fahimta da komi ya kamata su wuce wannan lokacin amma har yau ba su kai ba kuma me yasa wannan tambayin ne wai ba wanda yake son a yi ta kuma wannan in gano me yasa ko kuma ba wanda yake sa ɗauki matakin gyaranta ku gano wannan da kyau ku amma yau da kullum zai bayyana muku gaskiyan al'amari izmalin yana cewa wa haza amrun ma'alumin lada sigari tullabil ilimi ƙananan ɗalibai yanzu ƙaramin ɗalibi tsakani da Allah tsakani da Allah aka ce mai ya kamata ya san duk abin da ke cikin osdis gaba a nan mutum zai ce ya sani mun gano wannan da kyau zai ce ya sani sai a waye gari a ce ma zo a koya ma yadda ake bincike a cikin wannan abin ɗalibi sai ce shi ba zai zo ba shi yana da uzuri kun gano wannan kuma littafan nan fa an siye su ne don a karanta su kuma an karanta don a yi aiki da abin da ke ciki in malin da yake mai da wannan martanin bai nazarin waɗannan abubuwan ba ya isa yi eh wa mala yace wa ma yuhtaju fi isbatihi ila dalilin mala yace da abin da kuma ake bukata ake da bukatuwa na lalle wajen tabbatar da shi da sai an zo da dalili wa inna ma ushiru huna ila ma yadfa'u kadhibahu abinda zan muku nuni a nan gaba shine abin da ke nuna ƙaryen wannan marubucin wa talbisahu ala ba'd man la ya'lamu zalika da kokarin kidimar da wanda bai san haƙiƙanin al'amarin ba min al'amma daga mutane gama gare alladhina qad yattali'una ala kutubihi waɗanda za su je kawai su bincika littattafan shi don ba su san littattafan ba mun gano wannan da kyau ko yanzu misali kawai ka karanta ya ce maka a cikin al'isa a cikin uzduz gaba sai ka fata ni to uzdul gaba ya za a yi ka binciko uzduz gaba jama'a bari a kwaso muku littattafan bari a ji a ɗauko uzduz gaba na san shi wannan zai iya ɗauko shi nan da nan kafin mu tashi a kawo shi malam je ka ofis ka duba kana shiga kantan farko daga ƙasa malam ka san inda uzduz gaba yake kana shiga je ka ɗauko kwaso su duka kan ba ku tsaya neman al'isaba kawai ka ɗauko wancan kawai na san zai muku saukin ɗaukowa yanzu kai ɗalibin ilimi kawai sai a ce ka je ka binciki wannan su sun ɗauka wai ana harkan karatu ne irin yadda suke yi in ya faɗi wannan maganan kamata ya sai ɗaliban ilimi sai su karanta littafin duka shine abin da malam ya yi to kuma su mutane abin da suke so oya oya mutum bai karatun komai ba an jima kawai sai a yi taro cin da harkan ta zama abota ko za su kai malami ne karantar da kaza kai kaza ne je kai kaza in ba gane baka zo gaya ma an jima ka karantar wannan sunan shi asali baka iya ba ko to baka iya ba zauna a karantar da kai kun gano wannan cikin yara cikin kowa a cikin yaran annabi ya karantar da su Umar su Abubakar su kaza su Abdullahi su Ibn Abbas su wa duk suna wajen a waje ɗaya annabi ya zaunar da su ya karantar da su amma yanzu ya ce maka ya za haɗa yara da mu manya wannan shine matakin farko na rasa ilimi shine alkiburu Allah ya kiyaye fa aqulu malaje sai in ce inna ma za'amahu min anna hadainil kitabaini riya wanda ya ce waɗannan littattafai guda biyu kada tanawala hayata sahaba bin naqd wa tahlil cewa wai sun bi rayuwar sahabbai sun yi naƙadi sun yi tankaɗe da reraya ƙaulun batilun malai ce magana banza ne ƙarya yake la asasa lahu mina siha wannan maganan ba ta da ƙanshin gaskiya ma wa bayanu butulanihi wa kadhibihi min iddati wujuhin malai ya ce bayanin da za wajen ɓarar da wannan magana da bayyana ƙaryen shi ta fuskoki kamar haka. Awwalan, anna hadhainil kitabaini lil imamainil jalilaini wannan littafai guda biyu na wasu hamshaƙan malamai ne masu girman daraja min a'immati ahlus sunna daga cikin limaman ahlus sunna yudinani lillahi bi adalati sahaba suna botan Allah ta hanyar gamsuwa da amincewa da cewa sahabbai adalai ne, wa ya arifani lahum fadlahum kuma suna tabbatar wa sahabbai da falalansu wa makanatahum da kuma matsayinsu da darajansa a addini. Fa uzdul gaba, littafin uzdul gaba lil imam ibn al-athir, na al-imam ibn al-athir ne, wal isaba littafin al'isaba fi tamyiz sahaba lil hafiz ibn hajarin rahimahumullah wa ƙadan nassa kullum minhuma ala adalatin sahaba waɗannan malamai guda biyu a cikin waɗannan littattafai sun kawo nassi ƙarara sun ce sahabbai adalai ne fi muƙaddimata kitabihi a muƙaddimar littafin kowanne daga ciki wa bayyana suka bayyana annas sahaba kulluhum udulun cewa sabai gaba ɗayansu adalai ne la yi ba hasu an adalatihim laifi ne ma ka ce kana binciken adalcin sahabbai wala ya taɗarraku ilaihimul jarhu bi halin kuma ba yadda za a tunkare su da suka ta kowane irin hali kun gano wannan da ke ku ta kowane irin hali ba za a yi tunkaran su da yin suka a ce wai su sahabbai ga irinsu ba kun gano wannan da kyau ku su da kan suka tabbatar da wannan jama wannan shine littafin uzdul gaba fi ma'arifati sahaba gashi wannan bugun mujalladi biyar ne gashi wa cikin nan ne ya faɗa wannan magana ya ce an faɗa wannan magana to yanzu misali kai ɗalibin ilimi kama taɓa ganin wannan ba baka taɓa buɗe ka karanta ba sai ka je kana ƙarya kana ca ikon Allah Allah ko haka ne, mun gano wannan da kyau ko? Sai ce ko haka ne, sai ka tafi. Ba kawai yana magana akan kasan sahabi ne, waye sahabi waye ba sahabi ba, bari ka ji misali. A lamban tarjama na dubu shida da ɗari takwas da ishirin da uku kawai buɗowa na yi, gashi a wannan mujalladi na biyar na ƙarshe. Sai ce akwai Jamilatu bintu Abdullah bunu hanzala al'ansariya sai ce thumman min baljubli baya at rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta yi ma'annabi mu baya'a sai mala ya ce zakara ibn hajar ibn hajarin ya ambace ta fil isaba a cikin littafin al'isaba a mujalladi na bakwai a lamban tarjama na 563 qalahu ibnu habib yace haka ibnu habib ya faɗi kun ji an gama da wannan fa iyakan abin da fa yake kenan yanzu an faɗi wannan an yi an yi nakari da tahlili sai yace na gaba jamila bint abdul uzza bin qatan min bani mustalaqin batnun min khuza'a kanat min mubaya'at وهي زوج عبد الرحمن بن الأوخي الزبير ابن الأوام أم بنيه لا يعرف لها رؤيا أخرجها أبو أمر أبو عمر النمري المالكي إجا كرنتا ذكرها ابن عبد البر في الاستيعاب إلى معرفة الأصحاب kawai tafin babu da suke so su gaya maka waye sahabi waye ba sahabi ba kadai amma ya ce wai an yi naƙadi an yi tahalili kuma da wannan ne muke cewa a sakan maɗalibai konduwa jama'a karantar da su su san yadda ake wannan aikin kamata yi wannan yanzu an an ɗora maka aiki sai ka je karance shi duka kuma wannan aikin gaba ɗaya in za ka yi aikin da gaske gaba ɗaya cikin kwana talatin za a gama wannan aikin amma ɗalibi sai ce yaushe zai gama karanta wannan ba aikin kake son ka yi ba so kake kai malanta na aya aya to kana kallo ba za ka yi ta ba Allah sai dai ni irin waɗannan ‘yan ƙwaya-ƙwayan ina fatan mun gano wannan da kyau in da gaske za ka yi harkan to da gaske za ka yi harkan to in kai wannan harkan da gaske ka karanta wannan ko to shi ne masu hankalin cikin al'umma idan suka ɗauko bayani suka zo suka ce maka yi kaki to shi ne za su ce kana da taurin kai ba wani abu ne ke sa taurin kan ba wannan ne saboda kafin ai maganan kana da ansanta saboda ka taba karanta wannan abin ya taba faruwa da aka bi wannan abin ga illan da aka samu to kawai sai ka cije ka ce ba za ka bu ba mun gano wannan da kyau ko yanzu ɗazu muke tattauna da wani ɗan uwa da ya zo ai ga gambo yana zaune da shi aka tattauna ina binciken shi kan wasu waɗanda ni na san malamai ne a lokacin da muke karatu makaranta ɗaya ni ban isa yi tambaya kai tsaye ba sai na yi tsani da su amma yanzu ya ce komi ya wargaje komi ya watsi kuma ya faɗi dalili ka fahimci wannan da kyau ko to kuma sai ake son wai ni yanzu in biye ma wannan dalilin da ina wajen irin wannan abin ya faru sai ce ba zan ba ba kuma ba zan yi ba kuma har in mutu in wannan dagan za ta ɗauke ne na Allah sai dai ta ɗauka so na san ba gaskiya ba ne ba zan je gaban Allah tuttumu da na jasa bayan na san ƙarya ne don kawai za a yabe ni wannan ba wanda ya isa wallahi jama'a balaga ba wasa ba ce ya kamata ka san duk abin da ka yi ana rubutawa a fayil ɗinka ne inda ko wani ya yadda kuma zai kawo man takarda a rubuce daga Allah cewa duk abin da na yi ɗin za a rubuta a fayil ɗin shi to sai in yi amma in ba wannan ban yadda ba Allah ba zan yi ba sam ba zan yi ba ko a madadina ba zan yi da kai magana ba sai na san ka cancanta kai in baka cancanta ba ko duk duniyan nan za ce ka cancanta kai ba zan bari ba na ga ma gaskiya shine sai ka ji mallam albani wani lokaci yana bude baki yana cewa bai da wakili ko mutane suna dauka wannan maganan karamar magana ce in kana kai da kowa je wakilce ka kan magana ko billahi lazi ka samu kanka a wata wata rana shine wannan littafin ilamul muwakkiina rabbil alamina duk wanda zai magana a madadin Allah ma'ana a matsayin wakilin Allah ko Allah ya nazari Allah ya nazari duk abin da zaka yi ka dauki kanka aje a gaban wuta kafin ka yi ta mala yace yanda za a bayyana lalacewar maganar da ƙaryen maganar ta fasa ko kama haka na farko malin ya ce anna hadaini kitabaini lil imamaini aljalilaini waɗannan littattafai guda biyu na manyan malamai ne masu girman daraja min a'immati ahlus sunna ce daga cikin limaman ahlus sunna wanda yudinani lillahi bi adalati sahaba mun karanta wajen ko to sai malai ya ce qala ibn al-athir rahimahullah ibn al-asir Allah ya ji kanshi bari ku ji abin da ya faɗi a littafin shi wannan da na bada ce a mayar was-sahaba yusharikuna sa'irar riwata fi jami'i zalika su sahabbai dangane da sauran ruwa masu ruwaya suna musharaka da su akan wannan duka illa fi jarhi wa ta'dil sai a wajen jarhi wa ta'dil ne su san ba a masa jarhi ba a masa ta'dili fa innahum kulluhum udulun duk sahabbai adalai ne la ya tatarraku ilaihim aljarhu ba a kai suka gare su li anna allaha wa rasulahu zakayahum domin Allah da manzai sun tsarkake su wa addalahum sun adalantar da su wa zalika mashhurun la yuhtaju li dhikrihi mala yace wannan shahararren abu ne kazo kana cewa sahabi adali ne ma ba a da bukatan wannan ويجيء كثير منه في كتابنا هذا ما da ce irin wannan adalantar wanda Allah ya masu ma zai zo waje da yawa a cikin wannan littafin namu za a farfada ya faɗi wannan a cikin littafin Uzdul Gaba juz'in farko a shafi na goma to yanzu wannan mutumin da ya zo ya ce wai littafin an yi masa abai jarhu ta'dil gaskiya ya faɗi ko ƙarya jahilci ya rubuta ko ilimi ƙiyayya ya sa ya rubuta wannan ko soyayya ta yanzu yana faɗin magana bai san illanta ba ai ƙaryan ke na yi ai inda shiya ne ma zai iya maka kotun in ya san cewa ba ka binciki in ya san cewa ba ka shirya ba zai iya maka ce waje ka za kawai sai ma ƙarya ya baka shi sa mu duk wanda ya kotun sai mu ce nuna mana ai kun san yana daga cikin taken mu tintini in ka faɗa sai ka kama ɗan yatsan mu ka dangwala mana in ko ka kasa sai mu ce maka idiot nonsense ba shi kenan ba sai ka kama ɗan yatsan mu ka nuna mana ko kuma ce kai ka zabi ne kai da jali ne Allah madauke sarki ya tsare mana imanin subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum